أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa a kowace ranar lahadi tsakankanin magarba da sha a nan masjidin sabilu guda ga wanka tare da magara na wannan littafi adabul mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail a wancan satin muna wani babi ne a wancan satin na ga muna babi na nawa kudi ba yiwa ya ci kudi kuwa da kanci babi na wajen wajen babi na babi na 36 hadisi na nawa ina ga mun kare hadisin hakim bin hizam ne kuwa inda yake wa annabi sallallahu hakim bin hizam ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ra'aita umurun kuntu atahannasu biha fi jahiliya ko min sillatin wa itaqatin wa sadaqatin fa hali fiha ajrun qala hakim qala rasul sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min alkhair mun kare wannan ruwaya min sharhin da ne muka tsaya zan mu tashi babi na 37 babi na 37 shine ke cewa babu sillatul zirati min mushrikun wa tahdiyatu me yake ba ma sillatu sillatul zirati min mushrikin wa tahdiyatu ne yake ne na sadar da zumuncin mushriki kuma da mai kyauta kamar ai din darsa da muke akan sadar da zumunci ne ko to idan aka samu akasi dan uwan naka ba musulmi ne ba da kwai zumunci kai da shi kuma babu da kwai da kwai zumunci ba don ga san ba an yi ruwaye na asma ko asma bin tafi baka mi da baya inda take za ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda bata musulmin da ba ta sani da ta zumunci annabi ya ce eh ya ta yi ba to wannan babe Buhari ya gashi ne ta sillatu zirahim sadar da zumuncin ma'abucin zumunci amma ne mushirki wata hadiya kado kyauta yanan ga mai ɗan uwanka aka samu aka sun kake zama su ba musulmi ne ba ai dan da zai ga wani a cikin famin gudu ko wani christian ne ko kuma wani ba musulmi ne ba ko wani bai addini ma kwatanta to wannan zai halawa ku yi zumunci ba da kwai zumunci tsakanin ko da ba addini ya bambanta to da kwai zumunci kuma da kwai kyautatawa na kyauta ko insani duk da kwai tsinkanin kai da wannan shi ne buhari ya kama wannan babu sai ya ce
حدثنا محمد بن بن سلمان قال اخبرنا عب عبادة عن عب عن عبي عبدة عن عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي هدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعث بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهديها, أهديها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك
wannan ruwa da za mu karanta a can bayan mun yi ta cikin wannan littafin ko hadisi na nawa hadisi na 26 sake buhari ya sake mai wido ta ne in ka koma hadisi na 26 na cikin arafin furada mun karanta wannan ruwa ne kenan malam buhari ce hadasana muhammad bin salamin qala ahbarana abdatu abdatu wannan ana ce mai bin suleiman al-kufi abdatu hada abdu suleiman al-kufi an ubaidillahi daga ubaidillahi ne kan umar ɗan haɗa ba ne kenan ubaidillahi bin waza ce shi kan umar ne an nafi'in daga nafi nafi manona ne maula ibn umar an nafi ai dama an malikin an nafi an ibn umar ko can mako an nafi ko maula ibn umar bararren bawa ne na ibn umar shi nafi kenan shi bararren bawa na ibn umar shi kuma yace an ibn umar ya samu daga ibn umar wani ne ibn umar shine abdullahi mai sha tarihi shi ko amma da ma mai tarihi shi to shi abdullahi ibn umar yace ra'a umar kullatin sayra'a a can yace ra'a umar kullatin sayra'a tubabu a wace ruwaya nan sai yace ra'a umar kullatin sayra abin da yake cewa kullana kamar kaya na kirki na wuto na wuto kayan sarakai da suke sawa na masu kyawun kwamfani shi ne kulla kamar wani kaya mai kwamfani da yan ciki da alkyabba da ne gaba daya shi ne ake cewa kulla siyara kuma wanda an ɗin muka su da alhari alhari yanzu muna da shi nan gaba wanda a cikin kisin da kwai alhari in aka ce kulla kaɗai kayan na sarauta wannan kayan wanda ake masu da yan cikin da rigar da farmalar da kuri su ne kulla tsera kuma wanda an yi zane a cikin kayan kamar da kwai alhariri shi ne ce kenan umar ya ga wannan kaya waɗanda suke zanen alhariri ya gansu umar ya gansu kamar ana sai da sun kare sallah ne inda aka yi abu sun kare sallah ne sun mutu da azar sallah da suna kowa masallaci sai wani ya ka irin wannan kayan yana saidawa to da umar ya irin wannan kayan ana saidawa fa kala sai ya ce wa mu riga bin bari ka ban kalma ba karma fa kala sai ya ce wai wannan kala fa kala wannan tawace ce Umar sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah law ishtari ta hazi ina ma a ce ka sai wannan ko kuma da ma dai ka sai waɗannan ka sai miki na wannan hulatul sayra ina Umar ce annabi ina ma da dai a ce ka sai wannan fa da bista hayo mai juma'a dan ka rika sanya ta ranar juma'a wani hudin iza a dauka ko kuma ka rika sanyawa idan baki sun zoma a rukun wannan baki dai annabi sallallahu alaihi wasallam baki suna yawan zoma kenan umar cewa annabi ina ma ce ka sai wannan kayan dan ka sanya su ranar ko kuma in kai yawa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar ya kai umar inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ba kowa ke sanya wannan kayan ba sai malla halakar mu malla da si ba rabu sai wanda bai da rabu alakira kenan ba kowa ke sa wannan kayan ba sai wanda bai da rabu alakira kenan dan alhari tuwa alhari ne haramun ce ga maza amma bai ba da mata ba kenan me muke gana nan kenan umar ya kama sai ko ya ce wa manzo Allah sai ko manzo ya ce bai ta saboda saboda sa yunwa da komi baki sai annabi bashi amsa ya ce ba kowa yake sanya wannan kayan ba sai wanda bai da rabu kenan ya nuna mai wannan kayan haramun ne a a wayar sashi to ana nan ana nan tun da nan yayi rezima magana ana nan ana nan sai ya ce summa uhudiya lin nabi sallallahu alaihi wa minha kulalin sai kuma sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta min ha daga cikin irin wannan kaya kulal kenan kwamfule da nama biliriyar ne na kullatin daya kulal kuma biliriyar ne kenan gaba daya yawa kenan can kulla in ɗaya ce a ce kulla kuma haka ce kulal kenan a kawo annabi hadiya kamar wani basarar ke sai aiko annabi irin wannan kayan amma dai ba kwamfule ɗaya ba kenan kwamfule kwamfule kenan shafi yana fara da larabci da uku dai abinda ya yi sama sai aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko mai kare irin wannan kayan da aka aiko wa annabi karo irin wannan kayan fa ahada ila umar minha kullatin sai shi ma ya wa umar kyauta ɗaya daga cikin ta fa ahada sai kyauta zuwa umar minha daga cikin ta kullatin complete ɗaya to aiko umar yana cikin da wata magana ba ko ya ga kuma annabi ya ya aiko mai fa ja'a umar ila rasul sallallahu alaihi wasallama sai umar sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa asta ilayya hazihi ka aiko mini wannan me kenan wannan kullai ko wa qad sami'tuka alhali kuma na shi ka qulta fiha ka faɗi a cikin ta ma qulta abin da ka faɗi me ya faɗi a cikin ta ba kowa yake sai wanda ba sai wanda to ai abin da mamaki ne annabi ya ce ba a sata kuma ya aiko mai to ya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni lam uqdiha illaka ni ban baka kado inda ban ma ba kyautatta li talbasaha domin kai kasa ni ban ma kyautatta ba dan kai kasa innama uqdaituha ilayka na ma ka kyautatta ne hadiya kado kyauta innama uqdaituha ilayka na ma kyautatta ne li tabi'aha don ka iya saidawa ka yi amfani da kudin au taka suha ko kuma ka tufatar da wani kenan ba kai ka saba ai haramun namiji ne bai saba mata suna sa kuma wani wanda ba musulmi bai sa kenan annabi ce abin da sa na ma kyautar da dan ka saida ne ko kuma ka ka sa ka tuhuwar to ya aka yi fa ahadaha umaru li akil lahu min ummihi mushrikin sai umar yayi kyautar ta ga wani dan uwan shi na uwa mushriki wanda bai musulunta ba kenan umar sai ya aika wannan kayan shi ma ga wani dan uwan shi wanda suke memmer uwa daya shi kuma wannan mutumin mushriki bai musulunta mushriki ga fasar to wani kuru wani ne so muke doka a wannan ruwaya hadisi hudu abu biyar kamar je zumunci ai da farko a isa musai na ana so a sa kaya masu kyau ranar juma'a tun da ya ci umarin cewa annabi ka sai su don ka rika sanya su ranar kenan ana so ranar juma'a ka rika sa kaya masu kyau musamman farare na biyu idan ka samu bijitar kai babban ne ko wani babban ne a guri ko na abubuwa ka ganka diga ka ka rika sa kaya da kyau ka tarbe su to kuma fa ba a yanke zumunci ko da addini ya sauya shi ne ajiyar sun damu damu kan karatunmu ba a yanke zumunci ko da addini ya saba tun da ai shi umar wa aikawa dan uwan shi wanda suke nan sai musulmi ne ya aika min karu yana da yaba zai kai dai shi umar yana madina ya zo gurin annabi yana musulunci ya kawai zuwa dan uwan shi wanda yake makka kenan musulunci yana nuna mu da kore relation tsakankanin kai da dan uwan ko da addini ya saura inda babu relation ko babu zumunta inda ya suka hana ka yan uwan kai addini to in musu hana ka ba a yana samun mazu a cikin fadin ka ga Allah ya yi wannan da ba da shi ga wani dan uwan shi ko ku zai shi bai ce ne ko to kawai sai zan ke ce ba su da a kyauta sai akwai ji da bai kiyar aika ne haka ake da kazo kuma da zumunci duka da kenan shine wannan kan karatu kenan ko da addini ya sauya da kwai da kwai kuma kyauta tun da kazo da kyauta tana sa ƙara dankon soyayya kenan kage ka ɗauka ba a hada ha umaru aikin da min ummi mushrikun sai umar ya aika wannan kwamfulan na alhari zuwa ga dan uwan shi wanda suke uwa daya shi kuma wannan dan uwan shi ne mushrike kaga da babu zumunta a lokacin ai annabi jira zai ne saka aika mushi ko kuma umar tunda bai zaki ne shi ma mutum ma aida ba ya aika ba to sai na gaba babu na wannan ruwaya kuma ruwaya ce wadda Buhari ya fito ta baicin ya fito ta ana adabul mufrad ya fito da a cikin littafin shi babba a Buhari mutan kitabun Juma'a Muslim ma ya fito ta a kitabun Libas wa Zina kenan ruwaya ce muttafaqun alaiha to sai babi na gaba babi na 38 yace babun ta'allamu min ansabikum ku sani daga danginku ma tasilluna bihi arhamukum wanda za ku sadar da shi zumuntaku ku san danginku wanda za ku sadar da shi kenan he kun san dangin ku za ku yi in ku san dangin ku ba za ku yi kamar yanzu duniya mutum a yanzu da zai bani inda yi babban baban ne ɗan ƙasa ƙasa kankanin ba ma da ba su juna ba ina tsaye da kai za a ce duka hoton babanka da yayin shi da kanin shi faɗi sunayensu ka faɗi sunayen iyansu in iyan na su yi aure ka faɗi hoton uwarka da ƙannin da yayin ta wannan kafin to iyansu ka faɗi sunayen iyansu kuma da iyan iyansu ai da wahala ai to shi ko musulunci sunna ne musamman nan dan wannan buhari ka wannan ba zai ce ta'allamu min ansabahu ku kiyaye ku sani ansab din ku dangin ku san su kaga zauna kawai da kai sai mataka sai na kusa kusa kani a'a duk dangunan ku na kusa ku kiyaye ku san su dan ne kun san su su kwana za ku sadar da zumuntan ku kenan babu bigiri ku san dangin ku domin ku sadar da zumuntan ku kenan kai tsaya zaka yi dalle ba ni dan yi ka dan kotan uwa da kotan uba da kotan sirkinka duka kai ka san su to shine zai karanta mu na baba sai ya ce حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنصابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه ليكونوا بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من من داخلة الرحم لا لا أوزع لأوزعه ذلك عن انتهاكه to kullu dai na wani kalma kalma yana karanta kowa ya riga kuma da karayu a gurin ka kana jan layin da ba a yi wannan ba hadisi na nawa saba'in da saba'in da biyu ya ce hadasa na amru bin khalid bin kala amru bin khalid ya ba mu labari kala ya ce hadasa na attab bin bashir shi kuma attab bin bashir ya ba shi labari shi kuma an ishaq bin rashid an zuhuri zuhuri imam zuhuri shi ne muhammad bin muslim Muhammad bin Muslim shi ne Zubair. Ƙala ya ce hadasana Muhammad bin Jubair bin Mudayim. Muhammad ina shi matabi ne, Jubair sahabi ne ko shi ne ɗan mutum mai tarihin shi na, Jubair bin Mudayim mai tarihin shi. Ya ce an da Jubair bin Mudayim a habaru, Jubair bin Mudayim shi ne ba shi labari. Wani ne sahaba ana maka ce? Waya sahabi ana? A'a, kudi ba. Hadasani Muhammad bin Jubair. حدثني محمد بن جبير بن مدعم أن جبير بن مدعم أخبره شي محمد ne shi kan wani ne a'a shi kan waye shi kan mud'im ne dan waye dan jubair waye sahabi anan jubair bin mud'im shi ne sahabi mai tare shi da mamaka ce yana cikin wanda ya shiga musulunci bayan gazawatul badar yana cikin asarar badar guda 70 kin nan sai bayan ya biya fidiya ya kwana shiga musulunci shi jubair bin mud'im inda hannun sallallahu alaihi wasallam ya cewa da baban ka yazo da na bada ka domin baban nashi ya tauna ihsani bi tare shi anan to shi jubair bin udim ahbarahu ya bashi labari annahu sami'a umar bin hattab yaqulu ya ji umar dan hattab radiyallahu anhu yana cewa shi jubair bin udim yace ya ji umar dan hattab yadda Allah tabbata a gare shi yaqulu yana cewa alal manbari abu sa manbari ne manbari wajen liman yana hutuba da ke hawan nan duk wani abu za a yi diskur da za a ajiye wani abu da tudu ka hau kenan shi ne mambari ko abu ba da ake ajiye wani shi ne mambari kenan wannan hadisin na ya zo mawkufu ne za ka ga an ce umar dan haɗa bi ne ce amma dai hadis ya kasance mawkufu ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin asalin shi mawkufu ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan umar bin haɗa bi ke cewa abu saman bari ne yana musu hudu ba sai yake cewa amma dai abin da yake ce musu annabi ne ya mutu shi me ya ce musu ta'allamu an sabaku kusan kusan me dangin kowa san dangin shi na kusan na gaba ba kan ka zamna har yanzu ne da nake ciki daga dangin saka ta yi nisa sai wannan wanka da kusan a wuce kusan shi ba ko ku ca a wani guri sai kun gaba gidan kinnawa daga gayan nan wanka shi ko a musulunci annabi ta kowa ya zamna ya san dangin shi kusan inna da baba da kusan sun shi shi ne ce ta'allamu an saba kusan dangin sun masullu arhamakum sannan sai ku sadar da zumuntanku domin kun kusan danginku ba ku kwasa da ba da zumuntanku don wannan kusan danginku sannan ku sadar da zumuntanku sai annabi ke cewa a faɗan umar ne wallahi ya ce da yaran tsaye da Allah inda kula ya kunu bai na rajulun wa bai na ahihi shehun ya ce na rantsa da Allah zai kasance tsakankanin mutum da wani dan uwan shi wani abu kenan wani abu zai kasance tsakankanin ka da tsakankanin wani dan uwanka kai ba ka zama dan uwanka ne sai ce walau ya alamu da kuma ya san allazi bainahu wa bainahu min dahilatir rahim abin da yake tsakankanin shi da tsakankanin shi na cikin ma'aifa kenan ma'aifa ta ga masu zumunci ga masu la auza'ahu auza'ahu ai la mana la auza'ahu da wannan abin ya hane shi la auza'ahu zalika da wannan abin ya hane shi an intihaki a bisa cin mutunci shi me yake ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ala lisani Umar bin Khattab ko ta'allamu an saba kun kusan huwa sallaki shi na kusa inda ba ba ko kuma in kusan dake na kuma sun musullu arhamukum sannan ku sare da sai ce wallahi zai kasance tsakankanin namiji da wani dan uwan shi wani abu wani abu zai wakana tsakankanin shi da kai a kai na rikici misali walau ya alamu da zai bayyana ko bayyana ko min dahilatul rahim da ya san abin da yake tsakankanin shi da tsakankanin wannan na ma'aifa da ta gama su la'auza abu da wannan abin ya hana shi an inda haƙi ya ci mutunci wannan mutum ba ana samun yanzu a gari ya waɗa da mutum ko game wani cin mutunci ko na abuwa sai kun je gidan babu wannan ga mutane a ga ɗan uwanka ne sai a jikin gaba da to shi ne nan a da yake shi ne a da yake nan to da ka san dangi na ka kayi wannan a yanzu duniya sai yanzu aika kuskuren shi ɗin mu ne jini wanda mutum bai san shi ba kawai kawai wanda ka sani ɗanka matarka da kuzurorinka da mai amma ne ga iyan kuzurorinka matar ba sani ba kenan shi ne nake koya mace musamman misalar da saboda ya ce annabi ce ya rantsa da Allah zai kasance tsakanin mutum da mutum wani abu abu na rikici ko nuna abu da ya sa abin da yake tsakankanin shi da tsakanin wannan na ma'aifa ta gama su ai da ya hane shi in rikici ya zo ya ci mutunci shi kenan ta'allamu kenan sanin dangi hoton ina da baba musulunci ne sunna ne ma annabi ce sani ne ba ka zama ba duk hoton uwarka da ubanka ba sani ba kenan sunna ne musulunci ne annabi ya umarni mutum ya san dangin shi gaba da baya kai dan waye shi kan wane ne iyanka iyan yayinka iyan kanninka yi ka za ka cika ka sani ta Allah mu an saba to wannan ma hadis sahihi ne sai daga bai na 78 sunan 73 حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن عن ابن عباس أنه قال احفظوا أنصابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتي آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة وإن كان قطعها to wannan shi ma na gaba na musandan gifu ne sai dai nan sai ce حدثنا أحمد بن يعقوب قال حبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدثه shi wanda ishaqa bin sa'id bin amru yace ya ji baban shi ya hayu hadisu yana ba da labari daga ina baban nashi ya samu yace ani bin abbas daga dan abbas wai dan abbas shine abdullahi dan abbas annahu qala abdullahi dan abbas yace nan ma zaka kamar irin na sabani abdullahi dan abbas ne yace anan adam furan amma ne ta ma wannan ruwai marfu'an ce ila nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace mun gane kenan dan ibnu abbas ne kawai amma dai magana ta wace ce ta annabi ce can yace ta'allamu an saba kuma sama ko kusan dangin nan kuma sai yace ihfazu an saba ku kiyaye dangin ne ne bance wannan can ku sani nan kuma ku kiyaye kenan abin da yake ku ihfazu ku haddace kenan nan shine malamai da suka ce su ma ake mutum ban ga mutu kana da wani kungiyo wanda ka rubuta dangin kan daga gaba da baya saboda yanka su sani su ba abu tunda a yanzu abin da ya sa ai da kuma ƙabilorin da su su rubuta su mu za a abin da ya sa ban mu sani ai uwaye duka in ka tafi duk ba an ba a rubuta ba kamar yanzu shine malamai suka ce na ai shi ya ce ma eh ba zuko eh ba zuke nan ku sani ku haddace to in baka rubuta ba ya za a kada su eh ya za a kwada ce mun muka sai uku sai ba kene malamai da kashi wannan suka ce yi ba zo abin da ake so ka rubuta tika kamar yadda ake barin wasiya ni dan wani ne shi kan wani tika kenan sai ka iyanka na baya in su zo sun sani sai da yanzu ka zaki mutum mu gwada daga cikin mu wani yanzu kowa mun san dai mutum ya san hoton koshi da hoton baban shi da yayi da kansu duk ka sani ko to mu je to hoton baban ka ma ka san wannan to in ma aka ce an ƙara gaba kamar sai ga mutum kamar hoton baban ka ko uwarka aka samu aksi ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba ko wani uba ɗaya suke da wani da uwarka ko baba ɗaya suke da wani sai ga ka san dai wacce kamar mutum da suke baba ɗaya uwarka ce kuma ga ta nan suna uwa ɗaya ko uba ɗaya da wata ko da wani sai ga inda ya da ya ita wannan wanda suke member ko member da uwarka ba ka san ɗiyanta ba da jikokinta ko duka ka san su to amma da aiko ne ai kusa ne to kuma yanzu mu da duk wanda aka tsaida aka ce wa duka kan shi na mutuwa ko na biyar ko kuma tuka gidan sai ce yan wani baba wani kakin shi yan wani baba wani wani ai da wahala kuma da ya ake kullum ana ja baya kamar uwa musu da suka wuce sun dan sani amma dai mu da duk wanda ka tsaida ba ka wani tarihin ba mu shi da hoton uwa hoton uba hoton wani hoton wani da wahala shi ba abin musulunci ne ya kira ta Allah mu kusan ne ihe ba zo ku kiyaye ko rubuta abin wanda kun jahe mai gyara amma dai shi sa ba zaman ko abu ne zaman zo ruwa ruwan dare ga duniya kenan na yace ihe ba zo an saba ko ku kiyaye mi ku kiyaye mi ya za ku kiyaye su sai mu rubuta mun gurwa ɗiyan mu da su baya kowa sai kiyaye zumunci tasallu arhamukum kun kiyaye kuma ku sadar da zumuntanku fa innahu cewa dai shi labuɗe bin rahim babu nisa da zumunta iza karubat in an kusan da ita ko da shi dan wannan ka ne nesa ne in kuna da zumunta da shi ka kusan so yawa shi ne ke ne na faɗi da kula labuɗe bin rahim babu nisa ga ne iza karubat in an wa in kanat ba'idatun ko da za kasance bai nisa ce ita zumunta dan uwanka ko da nan nesa ne in kana mai zumunta kayan kajirin shi kusa shi ne ne ke ni ba inna kula buɗe bai rahim babu nisa ga zumunta iza karubar in an kusanto da ita wa in kanat ba idatan kuda ta kasance mai nisa ce wala qurba biha ko babu kusa da zumunta iza ba udan din an nisa ta da ita ko da baba nan ka ce ka yanke ta shekara bi shekara ku kai ka nisantar da zumunta kenan ai babu kusa da ita kenan babu kusa da ita in ka yi nisan da ita wa in ka rasa garibatun ko da ta kasance ta kusanci sai ya ce a can bayan mun zumunta za a bata harshe a ranar tashin kiyama zai bayani ko da halisanun dalakun zalakun shi ne ke wa kullu rahimin dukkan zumunta atiyatun yawmal kiyama zata zo ranar tashin kiyama amma masahibuha a gaban mu abincin da mu duka nan zumunta zan zo da shi da akan kowa daga cikin mu shine ce ita fa inna rahim wa kullu rahim dukkan zumunta adiyatun yawmal qiyama za ta zo ranar amma masahibu a gaban a gaban mai ita ta shahada da ku ta mai shaida ta mai taimaka ta mai shaida bi sillatin in kana wa salaha ta mai shaida da sadar da ita in ya kasance ya sadar wa alaihi bi kadi'a kuma ta mai shaida da yanke ta in kana kadaha in ya kasance ya yi kita dan bayan za a bata halishi ta yi magana daga wani abin ma tun daga can babi babi kullum zumunta zumunta zumunta zumunta miki da yi kaza sai kaza sai mun da mun gyara shi ko shi ne musulunci kuma wannan daga kayi sallah kayi azumi kawai abin wanda shi ne musulunci abin da ake wuce mu rika an kwatanta muna practice ko da kadan to sai babu na gaba yace babun hal yaqulu maula inni bi min al-fulan shin in aka ce maula al-mu'ti ubararran bawa bawa wanda aka bashi liberty shine ake ce mai maula shine maula kenan shin shi bawa kamar yanzu babu esclavage irin wani abubuwan ya kaura babu shi Allah ya kiyaye da zaman annabi ma annabi yana bai san abu yana so abin a fasa shi amma da yanzu muna ai bauta ta babu ita wasu zamanin bauta mutum za a ɗauke shi daga nan a kai ka wata duniya inda baka san ba inda baka san ba fakka da dangin ma kwata kwata kai dan gidan waya ba sai ba to shi yana aka ce shi bawa wanda ya shiga ya samu ranshi a ya samu kanshi a wannan agorin kuma aka yantar da shi to famin da suka sai shi su da dangin shi ko suwa ya dangin shi shi da zai mawanda sai ce hajji ko da mawuda in ne minan fulan shi bararren bawa ya ce ni famin in wane ne sai ce na saba'in da hudu حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوهاب بن بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت قلت من تميم تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم إذا
to wani hadisi da zan makaranta a hadisi ne wanda albani ya da'afa shi amma dai na ƙasa mai zawa shi zai yi bayani shi dalla-dalla kamar da ya kashi da a dungule wani basa ta shi taimaka na ƙasa na ƙasa ne bayani a kai shi sai ce hadasana musa bin ismail ƙala hadasana abdulwahid bin ziyadin ƙala hadasana wa'il bin dauda alaisu ƙala حدثنا عبد الرحمن بن ابي حبيب عبد الرحمن بن ابي حبيب يا بام لاباري قال يجي قال لي ابن عبد قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا جميل واجي عبد الله بن عمر يا جميل قال لي عبد الله بن عمر واني ني وندي يجي عبد الله بن عمر يا جميل شيني عبد الرحمن بن ابي حبيب عبد الله بن حبيب شيني يجي عبد الله بن عمر يا جميل kamar shi wani abdullahi bin abi habib bararan bawa ne irin bawa ne wanda an yi wata shi bararren bawa ne to sai ibn umar yin ce mai da ya shi mimman anta kai na wace kabila ne shine mimman anta kai na ina ne na wace kabila ne qultu sai nace kenan abdullahi bin abi yace sai nace min timil tamim nan sunan wani kabila ne sai ce ni na kabila timil tamim qala sai ibn umar yace min anfusihim daga cikin kabila kake kenan dangin su ne na daga cikin kan kabila kake dangin su au min walihim ko kuma daga cikin bararren bayin su kullu sai abu wannan abdurrahman bin habib ya ce sai na ce min mawalihim ni na kasance daga cikin bararren bayin su ne ƙala sai ibn umar ya ce fa hal qulta min mawalihim idan ai da ka ce ma kai nan bararren bayin su ne kenan nan abin da yake namu dai muka ce na gaba zai fasanta shi abin da yake namu shi bawa in ai iya tashi tunda inda yake bayyana dangi na jini kenan wannan wanda suka saye shi su ne su ne dangi shi su ne zai wa zumunci su mai zumunci inda an ɗauke ka daga afirka an kai ga amerika an sai da kai fakar kuwa ba ka san batiras ɗinka yanan wancan su ne danginka a can da kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani wa in kana hadisi dai amma dai na gaba wannan zai fasanta shi yin bayani daga gaba ɗaya abin da ke ne sai ce babi na arba'in sai ce maular kaumin mai an kusa maula muka ce almutiku bararren bawa na mutane to wannan yana cikin kansu yanan mutumin su ne duk bawa yana bin famin da ta tsaye shi dan uwansu kenan sai muke sa yanzu ko mutum ne bai san yan uwanshi ba suke kenan wanda suka rike su ne yan uwanshi dai ana samu wani ai mutum ko batacce ko wani abubuwa wanda bai san ba ina yan uwanshi suke kenan wanda suka birke shi wannan su ne yan uwanshi to sai ci hadisi na 75 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زحير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن عبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي الوحي قد نزل من القريش الوحي نعم فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم خليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا عتيقنا ينسب نسبتنا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتعتون بأثق- بأثقال بأثقال فيعرض, فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يدعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أحد أمانة من بغى بهم قال زحير أظنه قال العواثرة
كبه كبه الله الله لمن خيريه يقول ذلك ثلاث مرات to wannan ruwaya ta nawa ta saba'in da nawa ta saba'in da ta saba'in da biyar sai ya ce a dasina amurbin khalidin kala amurbin khalid ya ba mu labari ya ce hadasina zuhair daga zuhair kala hadasina abdullahi bin usman kala a habar ni isma'il bin ubaid an abihi ubaid isma'il bin ubaid ya ba mu labari shi kuma daga baban shi ubaid sai ce an rifa'ata bin rabi'in shine sahabin rifa'ata bin rabi'in daga sahabin manzon Allah wanda ake ce mai rifa'ata bin rabi'in to daga nan hadisi ya fara sai ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace li umar yace wa umar radiyallahu anhu yarda Allah ta bata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa umar yarda Allah ta bata a gare shi me yake wa umar ijma'a li qaumaka ka tattara mu jama'aka ka tattara mu jama'aka to su a jama'a umar a madina ne bayan an yi hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa umar tattara mu jama'aka su a jama'a umar quraish ko kabila annabi kenan tunda a madina lokacin nan mutum suke tada yan makka muhajiri kuma da yan gari yan gari su ne ansar su kuma wancan qurayshawa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ijma alin qaumuka tattara mun mutananka kenan abin da yake ne tattara mutananka kenan tattara mun Qurayshawa to sai yace fa jama'ahum sai Umar dan hada fa jama'ahum sai tattara Qurayshawa gaba daya sai yace gida gida unguwa unguwa ce duka Qurayshawa da barin wanda annabi yana san gano mun gane falamma hadaru lokacin da suka zo babun nabi sallallahu alaihi wasallama kowa annabi sallallahu alaihi wasallama suwa suka zo kowa annabi sallallahu alaihi wasallama su kure shi ango da hala alaihi umar sai umar ya shiga cikin gidan da hala alaihi sai umar ya shiga kure shi kenan umar ya tattaro su ga sunan sun zo da sun zo suna kofa sai umar ya shiga fa qala sai ya ce qad jama'atu laka qaumi na tattara ma mutane na kenan na tattara ma kure shawa kamar yadda kai ma tattara su da suna tattara maka kenan shi yana qad jama'atu laka qaumi na tattara ma mutane na fasami a zalikal ansar sai ansar sai suka ji wannan suwaye ansar suwaye ansar mutanen madina sai mutanen madina suka ji bi suka ji fasami a zalikal ansar sai mutanen ansar suka ji wannan me suka ji suka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa umar ya tattara mai mutane shi kenan ya tattara kurshawa kenan ba a ce a tattaro da su ba ko fa qalu sai suka ce su mutanen ansar sai suka ce karna zarafi ƙureshi wahayi haƙiƙa an sabkar a cikin ƙureshi wahayi kenan sai suke tsammanin wata aya ce ta sauko sai sai fantikila in ƙureshi haka ɗaya bandin kenan karna zarafi da ƙureshi wahayi haƙiƙa aya ta sauko a cikin ƙureshawa kenan su tsammanin su da aka ce a tattaro ƙureshawa kaɗai kenan kamar wani aya ce ta sauko akan ƙureshawa ba a kansu ba to kenan wannan maganar ansa ne suka ce kad da zalla fi quraish wahayi fa jaa mustami'un wa nazirun sai daga cikin ansar din fa jaa mustami'un sai mai shurare yazo wa nazir da bai dubi ai su bane su aka kira ansar ko to da aka kira bace so da wani abu sai su ma sai aka samu wanda su sa ido su tsaro kenan shine fa jaa mustami'un wa nazirun sai mai shurare yazo da mai kuma dubawa kenan duk suka zo su shurare su ga menene za a cewa wanda aka tattara ma yi ƙari da kuma abin da za a ce musu to ga sunan sun zo sun tattaru ansar sun ce an san kuwa ƙureshi wani abu daga cikin ansar kuma musulmi'in wa nazulun sun zo fa harjar nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da ya fito fa kama baina baina mi azkurihim sai tsayi in aka ce baina azkurihim ai aqama bainahu shi tsaya tsaka su kamar suna nan gaba ɗaya ko gidan shi sai shi shiga mi tsaka kamar ka tattaro jama'a zaka musu bayani sai ka shiga tsakan su shine nan fa kama baina azkurihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakan su fa qala sai ya ce kenan nan gaba ɗaya an tattaro mutanen Quraysh ɗan ansar sun zo su ga meye ake yi sai annabi ya fito shiga tsakansu ba ƙara sai ya ce musu kai fara musu magana magana ta farko sai ya ce musu halin fi kun min gairi kun shin a cikin ku da kwai wanda ba ku ba me yake ne kenan da kwai wanda kenan wanda nake a tattara ƙure sha ku kaɗai ne kuka zo ko kuma an samu an su sun zo ƙalu ƙalu sai suka ce suwa suka ce nan ƙure sha sai suka ce na am eh fina halifuna wa bil uqtina wa mawalida kenan da kai sun zana mutum na uku na uku suka ce fina halifuna a cikin mu da kai ɗan alƙawarin mu halifuna wannan alhidba ake ce mai a jahiliya kamar alƙawari ne tsakanin kabila da kabila ko tsakanin gida da gida kan musulunci yanzu ake yin wannan abin kamar fami biyu sai su yi alƙawari su ce duk abin da ya same mu ya same mu abin da ya ci mu ya ci mu kenan duk abin da ya samu wannan gidan ya samu wannan gidan to shine alhilfa ake cewa ana shi a jahiliya lokacin da annabi ya tattara wannan mutanen ma'ana ya amma daga annabi daga baya annabi ya hana wannan sai annabi ya ce almuslimu aqul muslimu in musulmi dan kuma musulmi kenan ba sai alƙawari da wannan gida da wannan gida ba amma duk lokacin da suka ce fina halifuna a cikin mu da kwai ɗan alƙawarin mu lokacin nan ba hana wannan abu ba wa bin uqutina kuma da kwai ɗiyan dan ɗan uwan mu a jahiliya suna ɗaukar dan yar uwa kamar bai cikin fami kamar shi kotan waccan uwa baban shi ke wa mawalina kuma a cikin mu da kwai bararran bayin mu qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu su quraishawai halifuna minna ai waɗanda muka yi alƙawari da su namu ne wa bin ukutina minna su ma iyan ƴan uwanmu namu ne wa mawalina minna su ma bararrun bayin mu minna daga cikin mu kenan wannan uku da wanda muka yi alkawari da su da tsiyan yan uwanmu da bararren bayin din na cikin mu ne kenan wanda lissa muke duka nan kenan bawa wanda aka yi wata shi yana bin famun yawa to lissa da yake nan to sun tattaru zai fara musu wa'azin da tattara su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa antum tasma'un to kowa yana shurare kamar ka tattaro jama'a da kuma bayani to ka ce ayi shiru ku shuwa shine wa antum tasma'un ƙudan shawa kowa yana shuware to zai fara sai ce ina auliya ibin kuma almuttaqun lalle masoyana daga cikin ku sune masu tsoron Allah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu ne dan gidi ko kabila ta gama mu ba ko ne makusanta ba ai su sune dangi annabi ko na kabila shi to ba wannan ne ba kai kusa da annabi tsoron Allahnka shine kai kusa da annabi shine annabi ya ce musu inna auliya minkum lalle masoyana ko kuma waliye wanda suke so na daga cikinku su ne almutakuna masu tsoron Allah fa in kuntum ula'ika in ku tsoron Allah ne ba fanzuru to ku yi ku dakata mun gane me ke ne nan me ke ne annabi yana so ne ya nuna musu su kure sha'i su ne asalin kabila annabi kenan wannan kasance kabila annabi ba ku ne ba kun yi kusa da shi kusa da shi annabi shi ne ku yi tsoron Allah shi ne ya cika ce musu la ya atina su bi a amali yawmul kiyama kan mutane su zo da wani ayyuka ranar tashin kiyama kan mutane kenan ba ku kure sha ba wa'ansu mutane su zo da ayyuka na kirki ranar tashin kiyama wata atuna bi asqal ko kuma ku zo da ayyuka masu yauni ni asqal nan abin da yake ne ku zo da san duniya kamar da goyon ruwaye da zaka da yake wata ruwa cewa cewa ce dai wata a tuna bin duniya ta hamiluna ha ala da kafi ko kuma da ku zo da duniya ko doke ta afsa ka hudun ku kenan abin da yake ne ka aje ranar tashin kiyama mutane wanda ba kurai sha ba su zo da ayyukan kirki ko kuma ku zo da ni bil askan da da duniya fa yi ura da an kuma sai a kau da kai a kau kenan a wannan rana in mutane ba ta ji da kai dangin annabi ne ko kai sirri ne ko kai ne kawai almuttaquna ake shi ne ne kenan ba a ce ba kai misali ai mutum kace sirri ne dangin annabi kenan sirri ba abin da annabi ko kuma kai ba ka ce ba kureshi ne ba a'a kawai ranar an zo wanda ya zo da aiki shi ne dake kenan shi ne kenan la ya atin nasu bil a'mali yawmal qiyama ka kuwa an su mutane su zo da aikin kirki ran tashin kiyama wa ta'atuna ko kuma quraisha dangi na wanda ake ce muku sidi wa ta'atuna bi asal ku zo da duniya ya ce fa yura da anhu kun kai haka ne ya zai sai a kauda muku kai kenan muka cewa mu dangin annabi ne mu kaza ne mu kaza ne da ya gaya musu wannan kuma yace sun manada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shi da fanada yayin kira fa qala sayyidi ya ayyuhan nas ya ku mutane yake ga sauran mutane wanda su sa ido a gurin ya ku mutane warfa ayyadai ya da ala rusul quraish sai ya daga hannun shi yana dorawa yana magana manyan manyan quraisha yana dora musu hannu akai yana cewa inna quraisha ahadul amana lalle su quraishawa ma'abuta amana ne man baga bihi wanda ya zalunce su qala zuhair zuhair yace mai wanda ya rawaito hadisi yace azunnu qala al-awasira ina tsammani yace awasir awasir abinda ake ni wanda ya musu wannan ramun mugunta kenan awasir ramun mugunta kenan wanda ya wa qurayshawa ramun mugunta saboda ifiya shi ba kenan abin da yake ne nuna musu in ya rasu mulki ai qurayshawa su rike khalifa kenan duk wanda ya musu wata ramun ifiya shi ko ramun mugunta kabbahu lahu limun hari Allah zai kife hancin shi a cikin wuta ya kula zalika salasa marat yana faɗin wannan hasuna su uku ƙure shawa ma'abuta amana ne wanda ya zalunce su koyo musu ramin mugunta Allah zai kife hancin shi a wuta kenan wannan ruwaya mutum ya karanta da mu kenan ba ta ji da kai kabilai na farko ne tana karantar da mu bayi wanda aka iya da suna bin suna bin fali na biyu kuma ko da kai kabila annabi ne in dai kai ba tsoron Allah ya baka yi tsoron Allah ba annabi da da kai ranar kiyama sai ne da ka fasara abin ya jingina da babban rubuwa kake bai maganin yunwa inda zaka yi maganin abin yanzu babban annabi waya babban annabi abdul abid da abila bin ne kullum a sallah mutum yana tsine ne ko tabbata da abila bin wa tabba shi ko abila bin ne ke annabi babban shi wa babban annabi ne ka ga duk kusanci da ai babu ka babbaka amma da aya ta ko akai shi aka ce wa mar'atu hammalat al-hadid bi bi hablun min mutar kenan wannan shine annabi ke ga musu kenan cewa kore sha da dange shi la ya'tin nas bi a'mal yawm al-qiyama kan mutane su zo da aikin kirki ranar tashin kiyama wata atuna bil askal ku kuma dangi na kore sha ku zo da duniya in kuka yi haka fa yi da an kuzan za a kauda kai akan bari kuma da kashe sai daga kore shawa ya nuna su ne kabila amintattu yace su Qurayshawa ma'abuta amana ne wanda ya zalunce su ko musu wani tarko ko wani gada zare ko wani abubuwa Allah zai kifi ha haje shi ya wuce wannan faso to sai sabon babi ko lokaci babun babi man ala jariyatayn aw wahida wanda ala ya ciyar amfaka ya ciyar da jariyatayn iya mata guda biyu ko kuma daya wannan baban baitin ya kare musulunta kuma sai fartikile in azumuntan ma a kula da iya mata musulunci kamar kullum da a cikin duniya sai za ake ruwa ruwa da fam ruwa da fam to musulunci ya ba mace ruwa yamma da sauran addini yanzu ka karanto wannan ruwa da zan bi annabi sallallahu alaihi wasallama a musulunci sai dai ba da garantin aljanna duk wanda yake da iya mata guda biyu ya tarbiyyantar da su yayi suka yi karatu suka girma har ya kai su ɗakin miji aka ce diyar su aljanna sabu amma da yake ba maza amma da aka ce mata na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda shi ma a cikin wani babu da zamu gani duk wanda yake da ya zawara ya ka tayi aure ko san ai dan ka karanci duniya da take ciki mata mafi yawa su suke yawan komawa gida wani mai ilimi ya ce mafi yawan mata suna mutuwa gidan uwayensu mun gane mafi yawan mata suna mutuwa gidan uwayensu me yasa kamar ka roki mace zai sai ta yi iya takwas goma da kai sai ka faɗi ka mutu ina za ta ta buga ta buga sai gidansu ko kuma wata ran zaka doki al'adan ma rishin lafiya ma ta kai ta kawo ta kai ta kawo sai ka ji miji ya ce a maida sai na gidansu kenan mata abun to sai dan wannan dalilin waɗannan abubuwa aljanna duk wanda yake da iya biyu ya kyautata ya zamna da su annabi ya ce kila aljanna duk wanda yake da kannu kuyayu mata zawarai wanda an sako su ko kuma mijin sun mutu suka komo gida suka rike su kai uba ka sake rike su ko kaiwa ka sake rike su su ba aljanna yake wanda suna saka aljanna sai da ina iya mai dosa wa ranar ba daga cewa in ci da kin ci da kanni to duk ba wannan musulunci kamar ita mace abun sosai ce muskiloli da wani abuwa suna hawa kanta da wannan wannan ruwayoyin da lokaci an iya sa su ko lokaci lokaci lokaci to lokaci ya kenan kenan darasinmu na gaba akan darajar da musulunci ya ba ƴaƴa mata shi ne zama tashi kenan durwaƙin mata a musulunci durwaƙin al-islam musamman ɗiyanka su kwana kai da wadda an mata auren an sako ta da sauransu insha Allah satin gaba inda da lafiya sai mu tashi kenan wannan darasin babun man ala jariyataini aw wahidatun da fata abin da muka karanta Allah ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk